أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi wannan insha Allahu ta'ala shine darasinmu na 23 kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allama Muhammad al-Amin ash-Shanqiti da kuma littafin as'ilatul qur'anul qur'anil karim wa ajwibatuha na ash-shaykh bin Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi kamar yadda muke tafiya muna dubin ayoyin da wannan malami ya kawo bai kawo wannan ba sai mu dubi jerin ayoyi sai mu haɗa littattafan don ana iya karanta littafi guda in an ƙare ajiye guda sai muka ga a haɗa fa'ida shine mafi dacewa wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya za mu tashi a ƙarƙashin mas'ala ta 83 a aya ta 284 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da yake cikin wato rayukanku an gane ko aw tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi malam yace wa ma yuhaddithu bihi al-insanu nafsahu abinda ɗan adam yake gaya ma kansa maganar zuci kenan la ya samu bihi baya yin zunubi da shi malam ya alhu matuƙar bai aikata shi ba to kenan nan ko Allah ya ce zai yi mutum hisabi da abin da ya aikata malam ya ce imma li annahu la yumkinu al-ihtiraz an ko ana iya cewa saboda ɗan adam ba zai iya kare kanshi ba shine ihtiraz da haƙarmi ba zai iya hana kanshi ba fil wus'i wato la yumkinu ihtirazu anhu fil wus'i wat taqa kariya mutum bai da iko an gane ko da dama tasha kare kanshi daga wannan aw bil hadith al mashhur fihi ko ko saboda hadisi wanda yake ya shahara a cikin wannan mas'ala lokacin da wannan mas'ala ta sauka akwai sahabbai sun zo ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun nuna ba za su iya ba kenan ko ya zama to mu kafa hujja da sanin da mun kai rayuwar dan adam ko mu kafa hujja da abin da ya zo cikin hadisi na cewa sahabbai sun nuna ba za su iya ba kenan sai zama to akwai dalili guda biyu ad-dalilul aqli da ad-dalilun naqli dalili ko ya zama to na hankali na ko ya zama to a'a riwaito shi an kai na nan sina Ƙulna malam yace za mu ce ƙila uri da bil ayati al'umum, aya ta zo ne akan dukkan abin da ɗan adam ya ɗarsu a zuciyarsa, sun nusiha sai Allah ya shafe wannan hukunci bi ƙaulihi ta'ala da faɗarsa maɗaukakin sarki, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ba zai ɗora ma rai sai abin da ta iya ɗauka ba. An gane ko aya ta 286 a cikin suratul Baqara. kenan sai ya zamanto Allah ya shafe wannan hukunci kenan can da an ce za a rike su ubangiji ya san ba za su iya ba sun nemi sauki kuma Allah ya sauƙaƙa musu waqila waɗansu malamai suka ce la naskha fihi ba amma shafe hukuncin ba li'annahu khabarun labari ne Allah yake bayarwa an gane ko tun da sharadi ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah Allah na bada labarin sanin sa ya kewaye komai ko ka bayyana abu ko baka bayyana shi ba Allah subhanahu wataala ya san shi kamar yadda ayoyi da dama sun yi bayanin wannan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa a wani wuri yace wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur a wani wuri kuma yake cewa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar ayoyi suna da dama kan wannan li'annahu khabarun domin labari Allah yake bayarwa la amrun aw nahyun ba umurni ne ko hani ba domin umurni da hani su ne suke da alaka wato da shari'a kenan ba a ce ba an hane ku da ku yi magana da kawunan ku an gane ko ko ko an umurce ku da kar ku yi magana da kawunan ku balil umumu ghayra murad waɗansu malamai suna ganin a'a da an ka ce duk abinda ya ɗarso muku a cikin zuciya za a yi muku hisabi a kansa wannan shine malaman usul fiqh suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus an kawo abu duka amma ba duka ake nufi ba wato sashe ake nufi kuma ko cikin qur'ani wannan yana da yawa saboda waɗanda suke yawan kafa hujja da cewa waɗannan ka'idodin ba su da amfani za mu dan bada misalin am urida bihi al-khusus Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuk wa huwa al-haq mutanenka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryatar da alqur'ani alhali ba dukan suna suka yi karyatar da alkur'ani ba waɗansu daga cikinsu kinana an yi itlaƙin ƙawum ana nufin sashen mutane shi yasa waɗansu malamai suke kaddara wato shi alƙawmu suna kaddara mishi mudaf da mudafun ilaihi kinan sai a ce wa kazzaba bihi ba'du qaumika ko aktharu qaumika waɗansu kuma daga cikin malamai suna kaddara sifa wa kazzaba bihi qaumuka almu'aniduna ina fata an fahimta kinan masu taurin kai da suka karyata don ba duka ba kinan sai zaman tona Allah ya ce dukkan shi Allah zai muku hisabi amma ba Allah yana nufin duka zai muku hisabi a'a sashin shi zai muku hisabi shi na ke cewa balil umum wato ghairu murad wa innamal muradu ma yumkinu lihtirazu anhu abinda ake nufi abinda kake iya hana kanka da shi amma abinda baka iya hana kanka da shi bai ma shiga ciki ba wa huwa al-azmul qati' abinda ake kama ka da shi shine al-azmu daurarren niyya shine al-azmu fa'iza azamta fatawakkal ala Allah alƙaɗe wanda yake yanki an tabbatar da shi wale itiqadul jazim malam ya ce shi ko ƙudurtawa wanda an tabbatar da ita an ɗaurar da ita an ɗaure ta la mujarrada hadisi nafsin la mujarrada hadisin nafsi wal waswasati wanda ba kawai abu ne wanda yake zo mutum ba wato za a ce zancen rayuwa abin da yake na waswasi da yake zo ma ɗan adam ولأنه أخبر عن المحاسبة لا عن المعاقبة malamai suke cewa saboda ya ba da labari anil muhasaba daga hisabi la anil muaqaba ba akan ukuba ba kina Allah ya ce zai yi muku hisabi hisabi kuma shine lissafa maka ababi amma ba Allah ya ce zai azabtar da ku da shi ba shine abin da wasu malamai suka bada amsa fa huwa yawmul qiyama shi Allah subhanahu wataala ran tashin alqiyama yukhbiru al-ibada bima abdau Allah zai ba su labari ga abin da suka bayyana, wa ma akhfau da abin da suka ɓoye, li ya'lamu ihatata ilmihi bi jami'i zalik, don bayi su san cewa sanin Allah ya kewaye komai da komai, thumma yaghfiru liman yasha'u fadla sai Allah ya gafarta ga wanda ya so cikin falalarsa, ganin damarsa, wa yu'adhibu man yasha'u adla kuma ya azabtar da wanda ya so da adalcinsa kama akhbara fil aya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin aya. Kinan dai a takaice abin da ya kamata mu gane nan malamai sun nuna ga irin abin da wato ake nufi da cewa Allah zai yi hisabi kinan hadithun nafsu ba za a kama shi da shi ba don haka in ba ya tabbata a cikin zuciyar ɗan adam ba kuma har yake ƙoƙarin wato aikata shi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihi muslim إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار idan musulmi suka hadu da takubban suka yaki da wanda aka kashe da wanda ya kashe duka za su shiga wuta sai sahabbai suke ganin suka tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wanda ya kashe an san ya aikata to shi ko wanda aka kashe fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce shi yana da niyyar in ya samu iko da shi ma zai kashe to kaga wannan al'azmul musammam kenan wanda an tabbatar da shi ina fata an fahimce ni to za mu je zuwa ga mas'ala ta gaba wanda kuma cewa alqatil wal maqtul fi nar waɗanda suke aikata kisa ba tare da wani dalili ba domin mumini yana iya kashe mumini ta fuskar kuskure kan wani ya fake da wannan ya ce shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yan wuta ne don Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bayyuwa mumini ya kashe mumini ta sai ta hanyar kuskure kuskure ko ta fuskar tunani da ta'wili ya zamanto ba su fahimci juna ba ko kuma kuskure ta fuskar wajen aiki ya je ya halbi wata dabba sai ya samu dan uwansa musulmi dole sai mun fahimci wannan domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hujurat masu imani suna iya su yi yaƙi wa junansu amma bai kira su kafirai ba yace wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a guda biyu na musulmai suka yi yaƙi fa aslihu bainahuma wato ku yi sulhu tsakankanin su kaga ta'ifatan min almu'minin ce suna daga cikin mu'minai da kafirai ne mutlaqan da zai kira su a matsayin kafirai dan haka kan wani ya fake da irin waɗannan nasoshi ya te zuwa ga kafirtar da sahabbai ko ya ce ya samu sa'a Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisanta ta har ranar da zamu haɗu da shi ‘Yan uwa musulmi za mu je mas'alar mu ta gaba ita ce mas'ala ta 84 a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha. An gane ko kafin mu shiga wannan ashe Sheikh Muhammad Al-Aminu Shinkiti ya kawo a mas'ala ta 37 a ƙarƙashin ita ma wannan aya kenan za mu koma cikin littafin daf'u ihamil iftirabi an ayatul kitab mu karanta aya ta 284 tun da nan aya ta 185 ne a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha kan mu saba ma manhajin da muke akan shi. Malan yake cewa mai mai daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab a karkashin mas'ala ta 37 qauluhu ta'ala fatar Allah wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da yake cikin rayukan ku ko kawunan ku aw tukhfuhu ko kuka boye kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi wato a cikin suratul baqara aya ta 284 malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu tana nunawa bi zahiriha da zahirinta ala annal waswasata cewa waswasi wa khawatir alqulub da abin da yake darsa ma zuciyoyi abin da yake zuwa na zance a cikin zuciya yu'akhadhu bihal insanu za a kama dan adam da shi ma'a annahu la qudrata lahu ala daf'ihi tare da cewa dan adam bai da ikon da zai tunkuɗe wannan tunanin wa qad ja'at ayatun ukhar malam yace ayoyi da dama sun zo tadullu ala annal insan waɗanda suke nuna cewa dan adam la yukallafu bima la yukallafu illa bima yutiqu ba a dora ma dan adam sai abin da yake iya dauka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora ma wata rai ba sai abin da ta iya dauka an gane ko aya suratul baqara aya ta 286 wa qaulihi da fadar Allah fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun iyawanku التغابن آية شاشدة سورة التغابن كنا والجواب ملن يتي أمسى أن آية وقع آية وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه wadda take nuna idan kun bayyana abin da yake cikin kawunanku ko kuka ɓoye shi Allah zai muku hisabi mansukhatun bi qawlihi an shafe ta da fadar Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora marai ba sai abin da ta iya dauka ina fata an fahimce ni kenan sai zamanto wannan aya ta nuna cewa wato abin nan Allah ba zai dora ma rai sai abin da ta iya dauka ba bil munasaba kafin mu wuce gaba muna dan kawo waɗansu ababe da suke taimaka ma ɗalibai abin da ya bijiro muna ita wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tana da ayoyin da take kama da su a cikin alqur'ani na farko akwai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra a cikin suratu wato at-talaq sannan kuma akwai la nukallifu nafsan illa wus'aha a cikin suratul an'am kaga nan ba la yukallifu Allahu nafsan ba to la nukallifu nafsan illa wus'aha shi akwai shi guda biyu guda a cikin suratul an'am guda a cikin suratu wato al-a'raf kinan la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba yana cikin suratu al-an'am sannan suratul a'raf لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أتكن سورة واتو أبنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أتكن سورة الأعراف كنان كاغري لا يكلف الله لا يكلف الله بكرة دا أبنا بكرة دا الطلاق sai dai ita suratul baqara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ita ko suratul eh, at-talaq la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi ko tsakanin a- a- a'raf da kuma an'am eh, la nukallifu nafsan illa wus'aha waccan wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wannan kuma la nukallifu nafsan illa wus'aha a cikin suratul eh, al-a'raf ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun sannan kuma eh, abin nan ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون shi yana kara da wala nukallifu da wawun shi kuma yana cikin suratul mu'minun wannan fa'ida ce ta harda alqur'ani kuma da kuma ɗaliban ilimi waɗanda za su je an karanta aya su bu su haddace alqur'ani ba su ce wannan ayar babu ta ko alaran yayi kuskure yana da kyau shi ma irin waɗannan ababen mu nisance su Allah subhanahu wata'ala ya ƙara taimakon mu ‘yan uwa musulmi za mu dawo cikin as'ilatul Qur'anil Karimi wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 84. Malam yake cewa fa in qila idan aka ce ayyu sharafin lir rasuli sallallahu alaihi wa sallam wace ɗaukaka ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi madhihi bil iman a yabe shi a ce yana da imani ma'a annahu fi rutbatir risala tare da cewa manzo yana da daraja ta kasancewarsa manzo wa darajatiha da kuma darajarta wa hiya a'la min darajatil iman yafi kuma wato kasancewa mutum yana manzo yafi kima da daraja da a ce yana da imani fama fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar Allah ce amanar rasulu manzo yayi imani al-baqara a cikin ay- wato suratul baqara aya ta 285 kaga a ce manzo yayi imani bayan kuma shi manzo ne ai idan mutum yana manzo ai shine ma ake fara turo ma wahayi har ya kira waɗansu to kaga kenan shi bai dace ma sai an ce yayi imani ba ina fata an fahimce ni malam yace to qulna sai muka ce fa'idatu fa'idatu an yubayyana lil mu'minina wato an yubayyana lil mu'minina ziyadata sharafil iman dan Allah ya nuna ma mu'minnai cewa imani abu ne mai kima mai daraja haithu mada- madahabihi khawasahu wa rusulahu khawasahu khawasahu wa rusulahu wato keɓantacinsa eh, mutanensa waɗanda suke zaɓaɓɓi da kuma manzanninsa Allah ya yabe su da imani wa nadhiruhu tamkar irin wannan kenan irin wannan a faɗi annabi yana da imani ko a siffanta shi da imani fi surati safat a cikin surati safat qaul wato qauluhu ta'ala fadar Allah fi khatimati abin nan fi khatimati zikri kulli nabiyyin duk inda Allah ya kawo kissa kowane annabi da aka faɗi kissarsa a cikin suratul safat sai a ce innahu min ibadinal mu'minin yana daga cikin bayanmu eh, masu imani to kaga kenan wannan sai ya nuna maka cewa ashe da aka eh, ce suna da imani eh, wannan abu ne wanda yake eh, a nuna maka imani abu ne mai kima da daraja to duk da yake eh, malamai suna da amsoshi daban-daban a nan daga cikin abin da ya kamata mu dan ƙara shine cewa ya kamata mu gane imani ba mataki guda ba ne su kansu annabawan da ba da imanin ba da ba za su samu wato daraja ta annabta ba domin kafiri ba zai iya zamantowa annabin Allah ba kenan wato matattakala ce wadda sai da ita ma ake samun annabtar Abu- abin da ya kamata mu fahimta kenan abu na biyu eh, shi imanin mataki mataki ne zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani wani lokaci zai ambaci annabawa amma sai ya ambace su da sifa ta kasancewa nagari misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, annabi Ibrahima eh, wa man eh, yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya nan cikin bakar an ce wa laqad istafainahu fid dunya mun zabe shi a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin a ranar tashin alkiyama yana daga cikin mutane nagari a cikin suratu eh, an-nahl ma irin wannan misali ya zo Allah subhanahu wataala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin kaga wa atainahu fid dunya hasana mun bashi kyakkyawa a nan rayuwar duniya sabanin waɗanda suke tunanin idan ka yi imani da Allah ba za ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya ba wa innahu fil akhirati laminas salihin wato a ranar tashin alkiyama yana daga cikin mutane eh, nagari haka Allah ya kawo wannan ga Annabi Ibrahim a cikin wato abin nan suratul ankabut an gane ko eh, fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تكاغا آتيناه آتيناه سنة cikin suratul ankabut istafainahu kuma yana cikin suratul baqara ga dalibai masu hadda alqur'ani amma dai anan an ce annabi ibrahim yana da cikin mutane na gari ko ba haka ba to sannan annabi yusuf ya roki Allah Allah ya sanya shi daga cikin mutane na gari yace rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace Allah ka rishikar da ni daga mutane na gari to shi da annabin Allah ya zai kuma kuma yana roƙon Allah ya rishikar da shi daga mutane wato na gari an gane ko annabi Ibrahim ma ya roƙi wannan a cikin suratul shu'ara muna bada misalai saboda irin waɗanga yawaita misalai wani lokaci zai taimaka ma wato ɗalibi annabi Ibrahim yake cewa rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Allah abin nan ka bani hukunci sannan kuma ka rishikar da ni daga mutane na gari to kaga wannan sai nuna shin su ba na gari bane a'a suna son su dawoma a cikin mutane na gari to kuma ko sun samu kasancewa na gari to kuma su da annabawa sai a ce a'a da imanin dan da muke zance da an ce amanar rasulu da kuma as-salah inganci da kasancewar mutum na gari mataki mataki ne shi yasa su kullun suna hararen ko suna kallon Allah ya ƙara yi sama da su daga cikin mutane na gari domin su annaba mutane ne na gari amma mataki mataki ne su kansu annabawan wani ya fi wani kima da daraja wani ya fi kima da daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su kansu annaba ma Allah ya faɗi wannan qarara wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd kaga an faɗi annaba manzanni an ce ma sashen su ya fi sashe to balle ma annabawa amma ga nasi karara ya zo ya faɗi annabawa ga wanda yake son ya kawo rikici idan bai fahimci abu ba to Allah ya gane da mu almuhimmu dai a taka cikin imani yana da bambanci ba yadda za a yi a kamanta imanin annabawa da imanin da ba na annabawa ba ba yadda za a yi a kamanta imanin sahabbai da imanin da ba na sahabbai ba su kansu sahabban imanin su mataki mataki na haka bayan Allah ma imanin su mataki mataki na shi yasa waɗanda suke cewa imani baya raguwa baya karuwa kuma imani abu ɗaya ne kamar bai bukata a ce a'a akwai imanin bambancin imanin wani da na wani wannan magana ba gaskiya ba ce domin ba yadda za a yi misali mu kamanta imanin mu da irin imanin annabawa kuma kamanta imanin mu da imanin sahabbai kuma ko yanzu a duniya muna gani imanin mutane ya bambanta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 85 a ƙarƙashin wannan aya ta amanar rasulu a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhu ko anhuma yan an ce anhu zuwa gare shi yan an ce anhuma da shi da babansa duk sahabin da ya kasance da shi da babansa wato sun matsayin masu imani suke sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhuma bal ma wani lokaci sai a kawo sahabi ɗai ko biyu sai a ce radiyallahu anhum ana nufin ba waɗanda dai an ka ambata ba har waɗanda ba su ba radiyallahu anhum kuma abin da ke bambanta ɗan shi'a da ahli sunna in an ce radiyallahu anhum sai a ce ajma'in gaba ɗaya domin su yan shi'a wajen su akwai sahabban da suke ba ma musulmai bane kaga in sun ce radiyallahu anhum tana waɗancan ɗin guda bakwai ko guda shida da suke zance su ne suke zance amma an ce ajma'in gaba ɗaya nan ne za a saurin bambanta tsakanin ahli sunna da wanda ba ahli sunna ba wallahu ta'ala alam to malam yace an yi riwaya daga ibnu ibnu abbas annahu qara'a wa mala'ikatihi wa kitabihi kinan ɗaya daga cikin kira'o'in da an kasance ana karantawa da su kafin a rubuta Qur'ani da Uthman in wannan riwaya ta tabbata ga Ibn Abbas ya karanta wa kitabihi fasu'ila an zalik sai aka tambayi shi Ibn Abbas fa qala kitabun akthar min kutubin kinan da yace kullun amar billahi wa mala'ikati kutubihi sai ce an gane ko kitabun aksar min kutubin in an karanta da kitab wato yafi a karanta yafi nuna yawan littattafai daga kutub malam yace to fama wajhuhu ta yaya za mu fuskantar da wannan maganar mu gane wato kullin da ke cikin ta mu warware shi qulna za mu ce qila fihi annahu arada annal kitaba wato annal kitaba jinsun an gane ko wal kutubu jam'un kenan da yace kitab yana nufin jinsin littattafai amma an ka ce al-kutub ana nufin jam'i ne na littattafai to ka ko ga jinsin littattafai ya nuna duk littattafai za su iya shiga ciki amma an ce jam'i na littattafai tana yiwa daga uku ne ma abin zai tsaya amma jinsi ya shafi dukkan littattafai sai dai in an fitar da waɗansu waɗanda ba su ake nufi ba malam ya ce wal jinsu aksar wal jinsu aktharu min al jam'i jinsi kuma yafi jam'i domin jam'i yana farawa ne daga guda biyu a wajen waɗansu malamai ko daga uku amma kuma shi jinsi yana iya shafa dukkan jinsin littafi li'anna haqiqatahu fil kulli shi haƙiƙar jinsi ta shiga cikin kowane irin littafi alama zahaba ilaihi ba'dhum wato akan abinda waɗansu suka tafi akan shi wa yaridu ala hadha an yuqal an yuqal al kalamu fil jam'i al mudafi wal mufrad al mudafi lil istiqraqi urfan wa shar'an malin yace to wa yaridu ala hadha wagga amsa da anka bayar ana iya wato a sake taujihinta a ce to ai wagga amsa da bayar bata isa ba domin wato an yi ƙalul kalamu fil jam'il mudafi jam'i wanda an kai idafa misali an ce wa kutubihi shi kan shi kutub din yan an mayar da su kitaba ai jinsi na kinan ya koma abin nan wal mufradul mudaf haka mufrad wanda an kai idafa misali an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi idan da za ku lissafa ni'imomin Allah mufrad ne amma da yake an yi idafarsa zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i to kaga ko da guda aka ɗauka aka yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i ina fata an fahimce ni lil istighraqi ma'ana saboda shi jinsi yana istighraq zai haɗe komi da komi kenan da idafa da alif wal lam lil jins kamar da anka ce wal asr innal insana lafi khusr Allah yana rantsuwa da zamani ko ko yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar duk da yake lokacin sallar la'asar yana daga cikin lokuta an gane ko innal insana lalle dan adam lafi khusr yana cikin hasara sai an kace illal ladhina amanu sai waɗanda suka yi imani kenan ana nufin al insanu nan jam wato al wannan jinsiya ce tana nufin jinsin dan adam sai ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al ansari zaka ga wato al al da nau'ukanta ko kuma ka koma cikin littattafai wato na lugha zaka ga ma'anonin da take dauka tana ɗaukar ma'anoni daban-daban kuma kala-kala ce bayani yana da yawa ba za mu iya samun damar gabatar da shi a wannan ba kenan sai ya zamanto urfan wa shar'an a urfu na, sani da ake magana da shi idan an kai idafa abu na komawa jam'i kuma al lil istighraqi in ta shiga cikin shi tana maida shi jam'i shi kuma jam'in nan aka maida littafi guda shi ma yana koma jam'i wa shar'an kuma a shari'a ma haka yake ka qaulihi li abdihi ya ba da misali kamar yadda idan mutum ya ce ma bawansa ana magana akan bawa irin lokacin da akwai bauta ta shari'a ba irin wannan bauta ba ta zamani wadda wata daga cikinsu ba ta gaskiya ba ce akrim asdiqai ka idan mutum ya ce ka girmama abokanaina ka gana asdiqa jam'i ne an yi idafa shi zuwa gare ka wa ahin a'da'i ka wulakantar da maƙiyana an gane ko to duk da yake wannan magana ita ma misali ne malam ya kawo ba dan mutum yana gaba da mutum bane za a wulakantar da shi kuma girmamawa ita kowa ana iya mutunta shi daidai gwargwadon yadda ya kamata a mutunta shi amma dai idan mutum yana gaba da wani ba wai wulakantar da shi za a yi ba sai an dubi meye dalilin da yasa suke gaba kuma meye gaskiyar in ma ma wulakancin za a yi dan abin da yake kamata wajen mu'amala ana cewa la yumkin an yuhibbaka jami'an nas wala yumkin an tuhibba jami'an nas walakin yumkin an tahtarima jami'an nas bayyuwa kowa ya soka bai abin nan ɗabi'ar duniya kenan bayyuwa kowa ya soka bayyuwa ka so kowa amma yana yiwuwa ka mutunta kowa idan ka mutunta mutane sai mutane su mutunta ka idan kai ma mutane wulakanci mutane sai su wulakantar da kai almuhimmu dai mallan ya kawo wannan cewa jam'i an yi idafa shi ya dauki dukkan kowa da kowa wa qawluhu wa qawlihi wato da fadar mutun zaujati tawaliq mata na kaga zaujati jam'i ne tunda ya idafa shi yace tawaliq jam'i ne na taliqa dukkan su sun saku wa abidi ahrar da kuma cewa abidi bayina ahrarun sun zan ƴaƴa an gane ko wannan yana nuna wato dukkan su bi khilafi qawlihi sadiqi wa aduwi wa abdi wa mra'ati an gane ko domin in ka ce sadiqi yana iya ɗaukar ɗaya yana iya ɗaukar jama'a mai yawa aduwi yana iya ɗaukar ɗaya yana ɗaukar mai jama'a mai yawa abdi yana iya ɗaukar bawanka ɗaya ko bayinka wa mra'ati da kuma matata ko kuma matan ka yake nufi fa zahara malam yace ta wannan fuska zai bayyana annal jam'al al mudaf jam'i wanda an kai idafa akthar yafi yawa sabanin abin da suke cewa in an yi idafan mufrad yafi fadin ma'ana almuhimmu dai ibnu abbas ya karanta wa kitabihi ko da mun ɗauke shi abu jam'i yake nufi domin ba littafi guda Allah subhanahu wata'ala wato ya saukar ba kuma wannan ko ba wannan kira'a ba idan muka duba cikin alqur'ani zaka ga ma akwai shi a cikin alqur'ani an gane ko wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi sannan a wata kira'a wa kitabihi wa kanat min alqanitin to kaga an ce wa kutubihi da littafan Allah wa kitabihi kuma da littafan Allah ina fata an fahimce ni an gane ko sai ya zamanto duka ana yin idafa ya zamanto yana ɗaukar jam'i sai dai wanne ne yafi yawa wannan tana yawa sai an kalli siyaki duk da yake shi malam ya tafi cewa jam'i idan an kai idafa ya fi ɗaukar ma'ana sannan shi ita al tana iya zakkuwa tana nuna ita ma jinsin littattafai ake nufi domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga sai Allah ce ya sabkar tare da annabawa alkitaba littafi alhali ba littafi guda Allah ya saukar ba idan muka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da littafi annabi Musa yana da littafi at-Taura annabi Isa yana da littafi Injila annabi Dawud yana da Zabura to kaga ko waɗannan littafan ɗaya da an ka faɗa cikin Alkur'ani akwai kuma suhufi Ibrahim an gane ko ko waɗannan an ka faɗa an san ba littafi guda Allah ya saukar ba sai ya zamanto wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya saukar da jinsin littattafai ba ana nufin littafi ɗaya ba wannan ko alƙur'anin ciki nan saboda akwai waɗanda ‘yan abu ba an gama shi da alƙur'anin nan ba za a iya samun matsala ‘yan uwa mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 86 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir arrazi yace fa in qila an gane ko idan aka ce qauluhu fadar allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin ɗai daga cikin manzannin Allah aya ta 285 a cikin suratul baqara kaifa qala zalik ya akai aka faɗi wannan ma'a anna baina tare da cewa baina in an ce baina da larabci tsakankani la tudafu ba a danganta ta illa ila ithnain fasa'idan sai daga biyu zuwa abin da ya sama fa kaifa qala ya akai Allah ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin ɗai daga cikin annabawa malam yace qulna zamu ce ahadun kalima ta ahadu huna bi ma'anar jam'i tana nufin wato jam'i alladhi huwa ahad wadda tana nufin ɗaiɗaiku ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul haqqa aya ta 47 fama minkum min ahadin anhu hajizin babu ɗaya daga cikin ku wanda zai iya kare shi fa innahu wannan wato aya wannan aya tana magana ne cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ma Allah ƙarya da Allah subhanahu wataala ya kama shi da dama sannan kuma Allah ya yanke masa wato jijiya ta wuya sannan ba wanda zai sai cici shi fa innahu thamma bi ma'anal jam' domin ita ahadin a can waccan ayawa wannan aya da muka karanta fama minkum min ahadin tana nufin ma'anar jam'i bi dalili qaulihi ta'ala saboda fatar Allah hajizina babu wanda waɗanda za su kare shi kaga bai ce wato fama min ahad fama minkum min ahadin anhu hajiz sai ce hajizina faka annahu qala kinan asalin maganar kamar asalinta kamar an ce ne la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambantawa tsakanin ɗaiɗaikun manzannin Allah ka kaulika kamar faɗarka almalu baina ahadin nas dukiya tana tsakankanin ɗaiɗaikun mutane. Malin ya ce, wali anna ahadan, kalima ta ahad wani lokaci duk da an ce ɗaya, kuma bai dace a ce ɗaya a ce tsakankanin ɗai ba, kenan sai dai a ce tsakankanin ɗaiɗaiku. Shi yasa ya ce la nufarriqu baina ahadin bai ce baina ahadin ba. Ita ko kalima ta ahad tana nufin mutum guda to shi ko mutum guda sai an samu mutum biyu za a ce abin da yake tsakanin wani da wani. Shi yasa malam ya kawo wannan magana. Malam ya ce wali anna ahadan domin kalima ta ahad yasluhu lil mufradil muzakkar tana tabbatuwa ga mutum ɗai namiji a larabci kenan wal mu'annas da kuma mace ana iya cewa ahad an gane ko wa tasniyatihima kuma mutum namiji biyu ko mace biyu duka ana yin su amfani da kalima ta ahad a larabci wa jam'ihima ko kuma jam'in su daga uku zuwa abin da yayi sama zuwa abin da yayi sama duka ana amfani da ahad kenan mutum namiji ɗai biyu uku zuwa abin da ya sama mace ɗaya biyu uku zuwa abin da ya sama duka ana musu amfani da kalma ta ahad malam yace nafyan wa isbatan ko da wato kalma ta ahad ta zo lokacin da za a kore magana ne kuma ko da ta zo lokacin da za a tabbatar da magana ne taqulu malam yake cewa zaka iya cewa ma ra'aitu ahadan illa bani fulan ban ga mutum ko guda ba sai bani fulan ƴaƴan fulan kamar wata kabila laraba suna yawan amfani da bani fulan suna nufin wata kabila kinan kaga nan wajen korewa ne kuma ahad tana nufin mutane jama'a da yawa ko kuka ce au illa banati fulanin ko ko banga wani mutum guda ba ko ko banga wani ba sai ƴaƴa mata na wani banatu fulan nan ma ana nufin wata kabila ne da larabci galibi ba suna nufin mutum guda ba ma family ta wani amma suna nufin kabila an gane ko sawa'un malam yace duk ɗaya ne ko maza ko mata wata ƙulu kana cewa in ja aka ahadun bi kitabi idan wani mutum ya zo ma da littafi na fa'a'tihi wadi'ati ka bashi wato abin da na baka ajiya an gane ko to kaga ne yace in ja a ahadun wannan kuma wajen tabbatarwa ne kina nufin duk wanda ya zo da littafi kaga ba mutum guda ɗaya ake nufi ba yastawi fihi kullu kenan duka ɗaya ne ko maza ko mata duka ana amfani da ahad ko kuma namiji ɗaya ko mace ko mace ɗaya ko namiji biyu ko mace biyu fal ma'ana malin yake cewa abinda ake nufi la nufarriqu baina thnaini minhum ba ma bambantawa tsakankanin annabawa au baina jama'atin minhum ko ko tsakanin wata jama'a daga cikin jama'a annabawa wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya nisa annabi ya ku mata annabi lastunna ka ahadin minan nisa buku kasance ba tamkar wato waɗansu mata kaga nan sai ce ka ahadin min nisa bai ce ka ahadin nisa'i ba kenan sai ya nuna maka mata mata da yawa ake magana amma sai anka ce ka ahadin bai ce ka ahadin ba kenan wanda yake nuna maka cewa nan nan kalima ta ahad tana nufin jama'a da dama kakkace akwai kuskure a cikin alqur'ani mai girma to yan uwa musulmi akwai wata mas'ala wadda nan banganta ba amma tana da muhimmanci za mu dan kara da ita muna faɗa kullun cewa idan muka ga wata mas'ala mai muhimmanci za mu kawo ta ko da malamai ba su kawo ta ba ba dan mun fi waɗannan malaman ilimi ba wani bi saboda tana yiwa su suna ganin abin tana yiwa ba su tuna su kawo shi ba ko kuma tana yiwa suna ganin abin a fili yake ko kuma ɗabi'a ta ɗan adam aiki na ɗan adam duk yadda yake sai an same shi wani lokaci bai cika ba kasancewarsa ɗan adam to a ƙarƙashin wannan aya la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakankanin annabawa an gane ko to tunda an ce ba a bambantawa tsakankanin su to sai a iske kuma waɗansu nassoshi suna nuna cewa akwai bambanci tsakankanin annabawa qur'ani ma ya tabbatar da wannan gashi wato tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce manzanni mun fifita sashen su akan sashi to kuma zamu ga wani lokaci nassoshin da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ka a fifita shi akan waɗansu annabawa ina fata an fahimce ni to yaya ne za a yi da irin waɗannan soshin saboda wani ba zai iya fahimta su ba musamman idan hadisi wancan da ya ce kada a fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wasu annabawa misali to ita ko aya in wanda Qur'anin ɗaya na yarda da shi na an ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli can kuma an ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce ya fifita sashi akan sashi bal ma su kansu annaba Allah ce walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd mun fifita sashen annabawa akan sashi to anan ya zamu yi ina fata an fahimce ni kuma ga hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sayyid ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam an gane ko wala fakhar kuma ba ba alfahari to gashi kuma manzo sallallahu ya tabbatar da wannan ya zamu yi da wadannan sushi sai mu ce to anan abinda ake son a ce ba a bambantawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna cewa ka a fifita shi akan wani wato rigima ce take tashi ko kuma mutane su mai da fifitawa tsakankanin annabawa shine zancen da za su yi su bar aiki kuma min babu tawadu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana son wato min babu tawadu kankan da kai saboda ba abin da ke kawo fitina tsakankanin mutane musamman irin girman kai da nuna fifiko da ganin nafiwa ne yana daga cikin abin da ke kawo fitintinu a cikin zamantakewa ta mutane to almuhimmu dai waɗancan suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawadu kuma ya nuna ma kamar yana son ya kulle kofa ta fitina waɗansu su fifita annabi misali kamar da yadda ake faɗa rikici ya tashi tsakanin wani bai ne da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kowa yana nuna annabin shi ya fi nawa ne har abin ya kai ga rigima kidan dan toshe wannan kofa ta rikici wadda za ta iya kai ga mushkila ta akida wadda za ta sa mutane su daina aiki su kuma suna ta surutu an gane ko wato abinda bai da amfani na bata lokaci to shi yasa sai aka kawo wannan kidan dai don haka dai a takaicen takaitawa nan da aka nuna ba a bambantawa tsakankanin su ba shi ke nuna cewa ba babu bambanci tsakankanin su ina fata an fahimci ta fuskar imani da su dukkan su za mu yi imani da su babu bambanci ta fuskar kuma imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi za mu yi imani da shi kuma mu yi imani da duk abin da littafin da ya zo da shi amma binisbati annabi Musa za mu yi imani da shi Allah ya turo shi a taura da injila da zabura za mu yi imani da Allah ya saukar da su amma ba za mu yi imani ba ita zabura ma yanzu ba wani dalili cewa akwai wata zabura ta annabi Dawud da duka wata zabura da ake faɗa ko dai mu ce littafi shine az-zabur wanda ake karatu ayi wa'azi amma ba waccan ta annabi Dawud ba ko kuma in waccan ce ta annabi Dawud babu wani dalili akan ta sai at-taura wadda ita tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tare da ita amma sun caccanza waɗansu abubuwa da dama kidan ma'ana ita at-taura ko zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai ta tunda kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam aka saukar da su amma ba tilas bane mu yi imani da abin da ke ciki kai tsaye gaba daya a'a idan magana tana ciki in alqur'ani ya gaskata ta ko cikin attaura ko cikin injila sai mu bi alqur'ani wadda qur'ani ya ƙaryata ta sai mu ƙaryata wadda qur'ani ba mu samu ya ƙaryata ba ko ya gaskata sai mu kama bakin mu domin an saukar da alqur'ani dan ya zamanto mai tsaro ga waɗannan littattafai wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alai kenan alqur'ani muhaiminan mai tsaro daga waɗannan littattafai abinda duk aka faɗa cikin ƙarya aka yi na ƙarya a cikin su zai zai iya faɗar sa zai iya nuna mana shi to da haka ƴan uwa musulmi sai su fahimci wannan kenan imani da littattafan su ba wai mun yarda da Allah saukar da littattafan amma abinda qur'ani ya ƙaryata to qur'ani shine za mu gaskata abinda qur'ani ya gaskata za mu gaskata mun gaskata alqur'ani abinda bamu san ko ƙarya ne ko gaskiya bane sai mu kama bakin mu kada mu zo mu ƙaryata shi ya zama yana daga cikin wanda ba su canza ba wallahu ta'ala a'lam ina ganin wannan mas'ala sai mu batta haka mu shiga mas'alar mu ta abin nan ta gaba mas'ala ta 87 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha wato malam ya kawo ta a ƙarƙashin aya ta 286 a cikin suratul baqara malam yake cewa fa in qila idan aka ce min aina dalla qawluhu ta'ala laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wato rayuwa laha ma kasabat abinda ta aikata yana gare ta wa alaiha maktasabat abinda kuma ta aikata na zubi yana akanta an gane ko al-baqara aya ta 286 ala anna al-awwal fil khair da an ka ce al-awwal na farko cikin alkhairi ne an gane ko wasani fi sharri na biyu kuma sharri ne ya za mu yi mu gane wannan tunda an ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to wanne ne na alkhairi wanne ne na sharri waɗansu malamai za su iya cewa dalilin da yasa saboda na farko lamun aka kawo sannan na biyu na farko ba a kawo ƙara haruffa ba an ka ce kasabat wanga ko sai an ka ce wa alaiha maktasabat kenan saboda lamun galibi tana zuwa wajen alkhairi ita kuwa ala tana nufin zuwa wajen sharri sannan iktasabat kasabat saboda alkhairi abu ne wanda yake mai sauki iktasabat sharri kuma abu ne mai wahala ma'ana mun ce mai sauki shi alkhairi wajen aiki wani lokacin ya fi wahala amma sharri shine wajen aikata shi sai an sha wahala amma saboda dan adam yana so baya jin wahala to kulna malam yace qila huwa min kasabat wa iktasabat waɗansu malamai suka ce kasabat da iktasabat fa innal awwala lil khair domin in an ka ce kasaba a larabci lil alkhairi na wasani lil sharri shi ko iktasaba ga wajen sharri ake amfani da shi walaysa bi dalilin malam yace to wannan dalili kuma bai da karfi li qaulihi ta'ala domin Allah ya ce wa man yaksib khati'atan duk wanda ya aikata ganganci au isman ko zunubi kaga bai ce wa man yaktasib ba ina fata an fahimce ni sannan Allah ce wato wannan aya tana cikin suratul nisa aya ta 112 wa qawluhu da fadar Allah kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata tana daure da shi an gane ko kaga nan suratul muddassir aya ta 38 kaga wannan yana nuna cewa wato aiki ne wanda ba mai kyau ba shine zai sa a daure ka wa qawluhu da fatar Allah aw yubiquhunna bima kasabu ko Allah ya halakar da mutane lokacin da suke cikin wato abin da bima kasabu da abin da suka aikata aya ta 34 a cikin suratu shura an gane ko duka dai wajen mummuna ne sannan kuma wa qawluhu da fadar Allah wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata aiki nagari kenan kaga waɗanda suke cewa iqtarafa dole sai wajen sharri an gane ko innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun za ka ga nan za a sakan musu da abin da sun ka aikata na zunubi to nan kuma cikin suratul shura sai Allah ce wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata nagari kenan kaga babu dalilin mutum shi ce shi iqtarafa doli sai wajen wato sharri ake amfani da shi aya tana cikin suratul shura ta 23 wa man yaqtarif hasanatan wal iqtirafu wal iktisabu bi ma'anan wahid da iqtiraf da iktisab duk ma'amana abu guda ne kenan waɗansu malamai suna ganin dan an ce kasaba wajen khairi iktasaba wajen sharri sai gashi kuma wani lokaci qur'ani yayi amfani da kasaba wajen mi wajen sharri to waɗansu malamai sai su ce a'a duka ana amfani da su wasu kuma su ce a'a isti'ara ne an ɗauko ne an aza amma ba nashi bane maganganu ne na malamai ka kuma cikin littattafan balaga kaga isti'ara waƙila waɗansu malamai suka ce an fahimci cewa na farko alkhairi na nabi sharri ne min lami wa ala daga lamun da ala domin in lamun ta zo tana nuna alkhairi in ala ta zo tana nuna sharri walaysa bi dalilin malam yace ba dalili bane aidan kuma li qawlihi ta'ala don Allah yace ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar wa lahum su'ud dar aya ta 25 a cikin suratul ra'd kafirai Allah yace ulaika lahumul la'natu suna da la'ana tare da su walahum su'ud dar sannan suna da mummunan gida makoma kenan Allah kai mu da tsari to kaga nan bai ce ulaika alaihimul la'natu wa alaihim su'ud dar ba kaga kinan lamun ma tana iya zakkuwa wajen sharri wa qaw wato abin nan eh wa qawlihi ta'ala da fadar Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kun kyautata makawunanku ka gani wa in asatum falaha in kuma kun munanta kuma kanku ne kuka munanta ina fata an fahimci ni to kaga nan sai ce wa in asatum bai ce fa alaiha ba a cikin suratul isra aya ta bakwai kaga nan ma an yi amfani da lamun wajen abin da yake ba mai kyau bane wa qaulihi ta'ala da fadar Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan alaihim akan su salawatun min rabbihim akwai salati daga wajen Allah an gane ko wa rahma da rahma wanda yake cewa salawatullahi ana nufin rahama Allah to nan kuma wa rahma kuma a ce da rahama Allah sai dai a ce salatin Allah ina fata an fahimce ni fassara shi da rahama sai zaman to kuma nan ta zaman to rahma waɗansu malamai suka ce ta'kidi aka yi waɗansu malamai suka ce a'a salati daban rahama daban ibnu uthaymin yana daga cikin waɗanda suka ce akwai bambanci tsakankanin su kuma mu ma mun fi ganin haka wallahu ta'ala alam suratul baqara kenan aya ta 157 kenan ala ba ko da yaushe take zakkuwa ba akan wajen sharri Allahumma malin yace to wanda ya faɗi wannan magana illa an yadda'iya anna anna lama wa ala inda inda al-itlaqi yaqtadiyani dhalika sai dai mallan yace a'a sai dai in yana nufin allamu da ala in an sake su babu karina babu siyaki ba a kalli komi ba to lamun tana nufin alkhairi ala kuma tana nufin sharri aw li annahuma yusta'malani lidhalika an gane ko ko ana amfani da su don saboda alkhairi ko sharri inda taqarubihima wato lokacin da suka kusanta kenan idan suka hadu da lamun da ala sai ya zamanto wannan lokacin nan na lamun take nufin alkhairi ala take nufin wato sharri ina fata an fahimce ni amma idan ba haka ba to idan ba su hadu ba ba a kawo wannan ka'ida almuhimmu da duk inda ta kai ta kawo za a kalli siyaki za a kalli kalmomin da suka gabace ta sannan za a kalli wa ake magana kansa mumini ko kafiri malam yace inda ta karubi ma kama fi hadhihi al-aya kamar da yazo an hada su a cikin wannan aya malam yace la nufarriqu baina dhikri al-hasanati was-sayyi'a an gane ko ba za mu bambanta ba tsakankanin ambaton mai kyau da mummuna awil hasani wal qabih da mai kyau da wanda yake mara kyau an gane ko kenan wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wato rai ba ta aikatawa duk abin da ta aikata sai akan kanta yake fadawa an gane ko kenan nan a suratul an'am aya ta 164 atlaqahu wa arada bihi shar amma nan da Allah ya kawo shi sai ya nomi sharri yake nufi da shi an gane ko domin ya ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha bi dalili ma ba'dahu saboda abin da ya zo bayan ita wato abin nan bayan wannan aya ta alaiha dan ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra shi ma wannan ba dalili bane ana nufin duk abin da ka aikata kanka in ka aikata mai alkhairi kanka in ka aikata sharri kanka amma sannan na ya ƙara ce wala taziru waziratun wizra ukhra kinan wata laifi ba za ta ɗaukar laifin wata rai ba kinan sai zamanto dan saboda an kawo wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai shi yasa aka fahimci sharri ake nufi ina fata an fahimce ni wa qauluhum da fadar su su larabawa kenan addahru yaumani zamani kwana biyu ne ba ana nufin duniya tunda Allah halice ta ba kwana biyu za ta yi ta tashi ba haka ake nufi ba zamani jinsin sa kwana biyu ne nan jinsin kwanaki ake nufi yawmul laka wata rana gare ka wa yawmun alaik wata rana kuma a kanka kenan duniya haka ta gada wata rana ka samu jin daɗi wata rana ka sha wahala wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci inji malam bahaushe wa qauluhum da fadar su fulanun yashhadu laka wane yake yi maka shaida idan ya zamanto shaida ta alkhairi ce wa fulanun yashhadu alaik wani kuma ke shaida a kanka wa yaqulu ar-rajulu li sahibihi hadha al-kalam hujjatun alayka la laka an gane ko kenan mutum yana faɗa idan suna tattaunawa da wani mutum ya kawo hujja sai kaji mutum ya ce wato hadha al-kalamu wannan magana da ka kawo hujjatun alayka hujja ce a kanka la laka ba hujja ce gare ka ba wanda zaka cin nasara ina fata an fahimce ni kamar yadda ake faɗa cikin addu'a Allahumma wato Allahumma ja'al al-Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina Allah ka sanya al-Qur'ani ya zamanto hujja ne wato gare mu kakka sanya shi ya zamanto hujja a kanmu domin Qur'ani hujjar ka ne da shi zaka tsira ka shiga aljanna in hujja ne akan ka ka halaka Allah kai mu nasari malam yace qala sha'ir sha'iri yake cewa ala annani radin bi an ahmil al-hawa wata wata yarinya yake so sha'iri kenan to kuma soyayyar ta kiya ya bi duk hanyoyin da zai bi abin ya kiya yace to ala annani radin bi an ahmil al-hawa na yadda da cewa zan dauki nauyin ciwo ma'ana zan haƙura da duk abin da zan haɗu da shi na soyayya amma wa akhlusa minhu zan tafi in bar shi wannan masoyin nawa la alayya wala liya ba a kaina ba ba gare ni ba kenan dai duk wahalar da zan sha yanzu na yadda in dauke ta don in bar wannan masoyin nawa saboda naga alamun babu nasara tare da wato tafiya tare da shi ina fata an fahimta kenan da ala da lamun idan suka haɗu sai ya zamanto suna nufin abin nan wa amma qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan fali nafsi wanda ya aikata nagari fali nafsihi don kansa wa man asa'a wanda ya aikata mummuna fa alaiha kenan fa isa'atuhu alaiha kenan ko mummunan aikin zai fada a kansa suratu fussilat aya ta 46 wa in kana muqayyadan duk da yake ya zo kenan da alkhairi da shari tunda an ce man amila salihan illa anna fihi wato illa anna fihi dilalatan aidan min jihati allami wa ala duk da yake ya zo da salihan amma kuma lamun da ala sun yi aiki sun nuna allam ta shiga cikin alkhairi ala kuma ta shiga cikin sharri li anna alqaida shamilun li tarafaihi domin shi qaidi ya shafi sassa guda biyu aiki na gari sannan ya zo da lamun shi ko mummuna ya zo da alakina an samu kaidi guda biyu abin da dan sa aka samu wato tantance su ina fata an fahimce ni to kafin mu saddake wannan karatun namu eh, zan yi ishara zuwa ga abubuwa guda biyu haruffan larabci da ake kira haruful ma'ani harafi ne kusan ɗari da biyar kowane harafi yana ɗaukan ma'anoni daban-daban al-mushtarak kenan bincike ne mai yawa ɗalibin ilimi waɗannan haruffan guda ɗari da biyar a ce ya yi bincike kansu ya san ma'anoninsu balle ya zo wajen fassara cikin alkur'ani ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gane wannan harafin ma'ana nawa ke ɗauka ko kuma alkur'ani wannan harafin ma'ana ne ke ɗauka sannan wanne ne ake nufi kaga bincike ne mai yawa ko mutum shi kasa su hasba yadda an kasa su a ilmance akwai huruful jar akwai huruful nasb akwai hurufu kaza in ma haka dai mutum zai bincike kuma yayi in kuma yana iya zagewa ya zage damtse ya bincike kansu gaba ɗaya hakan yana da amfani a ƙarshe kuma sai mu zo wajen malaman aƙida suke cewa abin da ya nuna lamun da ala saboda lamun abu ne yake nuna naka ne alkhairi naka ne kuma duk abu aiki na alkhairi ko ba kai kai yi shi ba ko mutum ba naka bane kana fatan a ce naka ne shi yasa ake cewa nagari na kowa mugu sai mai shi ko nagari na kowa mugu sai wadda ta aihe shi amma naka ne alkhairi saboda ranar tashin alkiyama masu alkhairi zaka ji suna cewa a dubi littafin su ha umqra'u kitabiya sannan shi alkhairi ana nuna za a juyar da shi wato a rikidar da shi ya koma kamar taguwa sai ka hau ranar tashin alkiyama ka samu ka tafi amma shi zunubi ala za ka ɗauki abinka ne za a sako ma shi Allah ya ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna ɗauki zunubansu akan kawunan su kenan kaga zunubi wajen ala din nan yana nuna ɗora ma shi za a yi ranar tashin alkiyama amma kuma shi alkhairi kai ne zaka hau abinka kenan na matsayin naka to ta fuskar wannan ma malaman akida su ma sun kawo tasu gudunmuwa to yan uwa ina ganin nan ya kamata mu dakanta suratul baqara ma Allah ya taimake mu ina ganin mun kai karshe a cikin waɗannan littattafai guda biyu kuma darasi ya zo karshe sai darasin mu na 24 in Allah ya ba mu iko insha Allah ta'ala za mu sadu da ku abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته